الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم للتابعين مالم بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasi na 86 a darasin da ya gabata mun tattauna game da muzakara inda mala yake cewa muzakara ta kasu kashi biyu akwai almuzakaratu ma'an nafs akwai almuzakaratu ma'al gair kuma kowace tana da irin tata fa'ida din duk da cewa almuzakaratu ma'al gair wannan ta fi fa'ida musamman idan shi algair din wanda yake da wato zihinun thaqib wato yana da kaifin kwakwalwa yana da basira kuma yana da ilimi wanda yake mai yawa to wannan a cikin muzakara da shi akwai karuwa matuka to za mu tashi gaba ta 42 dalibul ilmi ya'ishu bainal kitabi was sunnati wa ulumiha dalibin ilimi ana so ya rayu ne tsakanin alqur'ani da sunna da ilmummukan da ke cikin alkur'ani da sunna a nan ya kamata ɗalibtar mutum ta ƙare fahuma lahu alkur'ani da sunna ga ɗalibin ilimi kaljanahaini litta'ir kamar fuka-fukai ne guda biyu ga tsuntsu yanda tsuntsu bai iya tashi sai da fuka-fukai to ɗalibin ilimi ba zai tashi ba babu alkur'ani da sunna فاحذر أن تكون محيض الجناح كي هترى كي متكر تاكا سنسن كركا زمن مي كرييا ببكي محيض أي مكسور كنا فاحذر أن تكون محيض أي مكسور الجناح كركا زمن مي كرييا ببكي إذا كان دا كرييا ببكي تاشي بزيو با ashar shek uthaymin ya ce ga sharhin wannan bayani sahihun wannan magana ta malam bakar bin abdullah abu zaid magana ce ingantacciya hadha aidan min adabi dalibil ilm wannan magana ita ma tana daga cikin ladubban dalibin ilimi wa baqiya shay'un akhar akwai wani abu guda ɗaya da ya rage dalibul ilmi shine dalibin ilimi ya ishu ana so ya zamto yana rayuwa ne bainal kitabi was sunna tsakanin alqur'ani da sunna fahuma kal janahain lit-ta'ir domin alqur'ani da sunna kamar fuka-fukai ne guda biyu na tsuntsu wat-ta'iru tsuntsu kwala yatiru illa bi janahaini babu yanda za a ya tashi sai da fuka-fukai guda biyu idan kasara ahaduhuma lam yatir idan ɗaya daga fuka-fukansa ya karye ba zai tashi ba idan la tura'a la tura'i sunnata karka damu kai dinga la'akari da sunna wa taghfala anil qur'an ka kuma gafala gabarin alqur'ani kuskure ne wannan mutum ya zama kawai yana mai da mahimmanci game da abin da ya shafi sunna amma ka jin ya ja aya alkur'ani ba daɗi bai iya karatun kur'ani ba alkur'ani awul qur'an ko kuma mutum ya zamto ya kula da alkur'ani kawai wa tagfula ɗalibin ilimi kuma ka gafala an sunnati gabarin sunna kaga sai ka zama ɗan ƙala ƙato kuma an fahimta ko yawwa ka zamanto kawai ɗan ƙala ƙato kathirun min ɗalabatul ilm shak Uthaymin ya ce da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ya atani bis sunna za ga yana kulawa game da abin da ya shafi sunna wa shuruhiha da bin sharhohin sunna littafan sunna yana karanta su sharhohin da aka yi littafan sunna kullun ya leƙa wannan ya karanta wannan wa rijaliha za ga yana mai da hankali game da rijal mazajen da suka ruwaici hadisai wa mustalahatiha yana ba da kulawa game da istilahat na ilimin hadisi i'tina an kamilan kulawa ta gabaki daya ya karkatar da haka hankalinsa gaba daya akan abin da ya shafi sunna lakin sai dai law sa'altahu an ayatin da za ka yi masa tambaya ɗaya akan wata aya min kitabillah daga littafin Allah ma kaddama rijilan kafa ɗaya ba zai iya gabatarwa ba zai iya taka ko da taku ɗaya ba wala arafa shay'an zaka ga bai san komai ba game da wannan aya hadha galatun wannan kuskure ne bal la budda an yakuna alkitabu was sunna bal ga dalibin ilimi ba makawa alqur'ani da sunna kilahuma su su biyun nan su zamto janahani fuka-fukai laka gare ka kai dalibin ilimi wal janahul aslo huwa alqur'an fuffuke wanda yake shine asali shine alqur'ani kadhalika aidan shay'un thalith banda alqur'ani da sunna akwai wani abun na uku lakinnahu dakhilun fi qawli almuallif sai dai yana shiga cikin maganar mawallafin littafin malam bakar bin abdullah abu zaid inda yace wa ulumihima alkitabu was sunna sai yace wa ulumihima ilmominsu kaga wa'annan ilmomin na uku ne amma kuma suna komawa ilmomin alkur'ani da sunna da aka wannan na uku yana komawa zuwa ga wa'ancan guda biyun kalamul ulama aidan la tumhil kalamul ulama yace sai kuma zantutukan malamai me malamai suka fahimta game da hadithin me malamai suka fahimta game da ayar wannan shi ma kada kai ƙasa a gwiwa karkai sake game da zantuttukan malamai wala taghful anhu karkace ba ruwanka da aqwalul ulama li'anna al ulama domin malamai ashaddu minka rusukhan fil ilmi sun fi ka zurfi da kafuwa a cikin ilimi kan ka karanta sun karanta yanzu ka fara karanta wani ya shekara talatin arba'in yana yi kamar ɗazu muna karanta tarjama wani cikin ƙurra shekararsa sittin yana karantarwa yana karantar da alkur'ani gangaren ne kuma ya shekara sittin yana karantar da ɗalibai alkur'ani yanzu ka zo ka fara wata hadda ka tanu na abin nan ɗan wato abin mai ake cewa nama ya da horomo ɗanye ka zo ka ce za ka ce kai ba ruwanka da wancan da abin nan to saboda haka akwai malamai waɗanda suke sun samu kafuwa da tamakuni a cikin ilimi lalle magana su za ta maganganun su za su taimaka wa ɗalibin ilimi wa indahum min qawaid shari'a za ka za ka samu ƙa'idojin shari'a wa dawabit shari'a da kuma dawabit na shari'a wa asrariha da sirrukan shari'a ma laysa indak zaka samu a wajen su wanda kai babu shi a wajenka fala tuhmil da kar kai sakaci da aqwalul ulama ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحدا قال به وإلا فلا نقول به ولهذا saboda irin wannan tarbiyyar da wannan ladabin na ɗaliban ɗaliban ilimi kanal ulama'ul ajilla zaka samu manya manyan malamai almuhaqqiquna waɗanda suke muhaqqiqai idza tarajjaha indahum qaulun idan suka ga malamai sun yi maganganu ko akwai mas'ala wadda take akwai sabani amma su kuma sai wani kauli ya rinjaya suka rinjayar da wani kauli yaquluna zaka ji suna cewa in kana ahadan kala bihi mu dai ga abin da ya rinjaya a wajenmu in a cikin magabatanmu akwai wanda shi ma ya faɗi irin wannan ya rajja da wannan ƙaunin to mu ma shi ne ƙauninmu wa illa in ko babu wanda ya rajja da wannan kafin mu fala na ƙulu bihi to ba za a ji mutuwar sarki a bakinmu ba ma'ana ba za mu faɗe shi ba mu kuma mu abin nan salaf ɗinmu lalle ba mu fi su fahimta ba ba mu fi su ganewa ba ba mu fi su ilimi ba شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على علمي ضد علم wannan bawon Allah wasa'ati tila'i da fadin leke-lekensa da bincikensa da iliminsa idza qala qawlan la ya'lamu bihi qa'ilan duk sanda shekul islam ya faɗi wata magana da bai san wani wanda ya gabace shi akan ta ba qala yana cewa ana aqulu bihi in kana qad qila bihi ni dai wannan shine ra'ayina ko wannan ita ce fatawar da na faɗa in ya zama kafin ni wani ya faɗe ta wala ya akhudhu bi ra'ayihi amma kaga duk da ilimin sa amma baya riko da ra'ayinsa wa yaqulu yana cewa ana khalas fahimtu min alquran kaji ya ce a ni kawai ba ruwana da kowa ni ya faɗa ko wani bai faɗa ba ko wani ya fahimta ko wani bai fahimta ba khalas fahimtu min alquran ni ma daga alqurani na fahimta na gano na gano kaza wala alayya minan nasi ni ba ruwana da mutane kawai tun daga abin da mutane ga abin da ni na fahimta kuma daga alkur'ani na fahimta kawai ni zan tafi a kai ba ruwana da mutane hadha ghalatun shaykh usaymin yace wannan kuskure ne anta idza ra'aita akthar ulama ala qawlin kai dalibin ilimi duk sanda kaga mafi yawan malamai sun tafi akan wani kauli fala ta'dil an qawli akthar ulama karka karkace ka bar kaulin mafi yawan malamai illa ba'da tamhis sai bayan tankadewa da tacewa wata haƙoƙi da tabbatarwa ba za ka zo kawai rana tsaka malamai mafi yawan malamai sun faɗi kaza kai ba tace matsalolin kai ba ba zube su kai ka gano maganganun malaman gaba ɗaya da dalilansu ba kai ta haƙiƙi kawai shikenan kai kuma sai ka fitar da sabuwar fatawa ka saba musu لأنه من المستبعد أن يكون الأقلهم أهل العلم domin abin ya fi nisa da tunani da hankali a ce mafi karanci su suka fi ilimi an gane ko yani bi ma'ana idza ra'aita mas'alatan min al-masail ma'ana in kaga wata mas'ala cikin mas'aloli ikhtalafa fiha al-ulama wadda malamai suka yi sabani a ciki wa aktharuhum yaqul amma mafi yawan malamai suna cewa bi kaza suna faɗin kaza wal akharuna ragowar kuma yaquluna bi kaza ragowar malamai kuma suna cewa kaza wa tarajjaha indaka qaulul aqal sai zama kai kafirin jayar da kaulin mafi karanci cikin malamai wanda ba su da yawa la ta'khudh bihi mubasharatan to ba wai daukan wannan kaulin na al aqal din zaka dauka kai tsaye ba ala dulin fakir ala adillatul akharin ka daɗe tukun ka yi zuzzurfan tunani akan dalilan wa'yancan mafi yawa ɗin li'annal aksara domin mafi yawa algalib ya kunu ma'ahumul haq mafi yawan lokuta za ga gaskiya tana tare da jumhur fafakir awwalan da aka fara yin tunani da farko thumma idza tabayyana laka sannan idan ya bayyana a gare ka annal haqqa ma'al aqal cewa gaskiya tana tare da mafi karanci din fattabi'il haqqa sai ka bi gaskiya din sai ka kyale maganar al akthar din yani kaunuka ta'khudhu ala tulin bima tarajjaha indak wal jumhur ala khilafi kasantuwarka ka dauki wani kauli duk da ka dade kafin ka rinjayar da wannan kaulin ga kuma jumhur su sun tafi akan sabanin wannan kaulin hadha la yanbaghi abadan wannan ba abu bane da yake dacewa ba tare da kabi maganganun su da adilla din su ba ka kuma rinjayar da kaulin al-aqal akan kaulin al-akthar kadhalika aidan ta'ti mathalan adillatu shawaz tukhalifu al-adillatu allati hiya kaljibal ya ce haka ma wani lokaci za ga tati matsalan kakan zo wani lokaci kai ɗalibin ilimi a dillata shawaz ka zo wato ka ci karo da wani dalili wanda yake dalili ne shaz to khalifu kai riko da wannan dalilin shaz wajen sabawa al'adillatan latihiyya kaljibal dalilan da sun karfinsu da kafuwarsu kamar duwatsu fi shari'ati a shari'a wa dilala da kuma karfinsu wajen dilala فياخذ الانسان بهذا الدليل الشاذ sai ga mutun yayi riko da wannan dalilin wanda yake shaz wala'allahu la yathbutu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw thabata wa huwa mansukhun kila inda kabi kabi root din mas'alar kuma ka in hadisi ne ka bibiye shi watakila ma magana ce da bata tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma ita tabbatan amma an shafe ta aw thabata wa huwa makhsusun ko kuma ta tabbatan amma makhsusiya ce wannan maganar فنقول منا cewa urfuq ma jaa hadha yukhalifu al-adillata allati hiya kal-jibali bi shari'a abinda muke cewa dai dalibin ilimi ka ba a hankali ka bi sanno game da abin da ka ci karo da shi yazo maka na dalili wanda ya sabawa dalilin da yake kafaffe a shari'ar musulunci kamar duwatsu fala ta ta'ajjal fil akhdh bi karka fara garaje da gaggawar ruko da kauli wanda yake ba shi bane kaulin da ya kafu mai karfi kamar dutse kafin kai wurgi da shi to ka tabbatar cewa sai ka kafo ka kuma kawo maganganun malaman gaba ɗaya da adilla ɗinsu kafin kai tarjihi unzur ka duba tamahal bi a hankali fa haza ne amrani wayannan al'amura ne guda biyu unabbihu alaihima da nake jan hankalin ɗalibai a kansu li ahimmiyati ma saboda muhimmancin su mukhalafatul jumhur jumhur wa mukhalafatul qawaid fi shari'ati al-islamiyya al-qawaid allati tu'tabaru kal jibali lil ardi rawasi wato ɗalibi bai kamata ya dinga garaje wajen sabawa kaulin jumhur da sabawa wasu ka'idoji na shari'a ta musulunci ba ka'idojin da ana la'akari da su kamar kafaffun duwatsu a cikin ƙasa. to insha Allah sai mu tashi istikmalu adawati kulli fan bin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik